من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarun albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na halul masail na babban malami alhaji sa'ad bin sa'id alhaji sa'ad bin umar bin sa'id futattore mutumin jamhuriyar mali wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a dukkan yini da kuma zagayewar mako irin wannan a yau muna yinin litinin dare na talata wanda yau wata na shida a musulunci jima'a da nisani iya da kwanaki goma sha ɗaya sha ɗaya ga watan shida musulunci shekarun hijira 1445 25 ga watan sha biyu miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba mun kammala a tattaunawa a unwanin da malam ya ce wa la'ili lahu an yi akira tauba bai halatta ga mukallafi ya jirkinta tuba mun karanta wannan nukuta kuma sharhin da ya kasanta na ma mun karanta shi ya kuma insha Allah za mu tashi nukuta da malin ke cewa wa yajibu alal mukallafi hibsu lisanihi ya zama wajibi kan mukallafi ya kiyaye harshen shi wannan kuma shine darasin mu na tara a wannan littafi insha Allah malik ke cewa qala shaykh rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa yajibu alal mukallafi ya zama wajibi kan mukallafi wanda mukallafi tuni mun yi bayani a kansa ta lokacin da muka buɗe littafi ko shi ne albaligul aqil almuslim albaligul aqil alladhi balagatu da'watul islam musulmi baligi mai hankali wanda kuma da'awar musulunci ta same shi wanda shine mukallafi yasa duk inda yace wajibu alaihi wajibu alaihi to iya da farin ga mukallafi din kenan yawa ya zama wajibi kan mukallafi hibzu lisanihi ya kiyaye harshensa lisanihi ne harshe wanda Allah yake rantsuwa wa lisanan wa shafatai Allah iya rantsuwa da shi ne wanda ya kaddara wa dan adam harshe kuma ya kaddara masa labba guda biyu shine shafatai labban sama da na ƙasa ana fahimta lisanihi ne harshe yasa ma aka ce qur'ani nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين da balaraban harshe ƙur'ani ya sauka harshen da ake karanta alƙur'ani da shi balarabe ne ana fahimta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni was sinna bis sinni wal juruha qisas lisan dai ana nufin harshe ya yan uwa ma'ana ka kiyaye furucin harshenka an ce harshe domin da shi ake furci da shi ake magana ko da shi ake karatu da shi ake zikiri da shi ake istighfari da shi ake maganganu na alkhairi kuma da shi ake maganganu na shari harshe iya da kaifi guda biyu bangaren alkhairi da kuma akasin alkhairi to kai kokarin kiyaye harshenka da dukkan abin da zai fita daga shi wanda ba alkhairi bane ma yalfizu min qawlin illa lillahi raqibun ati din lafazin da ya fita daga bakinka har bayan ka balaga to akwai raqibu atidu suna nan akan wannan lafazin bana za su kattaba shi su sajjala shi ai documentation nasu a cikin littafin aikinka lafazi ba kamar ka ce a ai lafazi ne a a ko na gani kaiwa ne kai kaza duk mu kiyaye irin wannan abu ne wanda kana faɗa mala'ika ya rubuta kana faɗa mala'ika ya rubuta ana fahimta to shine malamin yake jawo hankalin mu mu kiyaye harshe larabawa suna cewa al-insanu ala ahmari shi mutum iyakan jajayen abubuwansa guda biyu shine al-lisanu wal qalb al-lisanu harshe wal qalb da zuciya wannan sune mutum in har harshen ka bashi da kyau wajen lafazi zuciyarka ba ta da kyau wajen kudiri to kai ba mutum bane ma'ana baka shi baka da rijula kai musulunci ba zai alfahari da kai ba an fahimta ka zama gama gari daga cikin mutane shi yasa zuhairu bin abi sulma yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fa'adahu falam yabqa illa suratul lahmi wad dani yace dan adam complete din sa bangare biyu ne harshe shine rabinka lisanul fata nisfun harshe shine rabinka a matsayinka na mutum wa nisfun fu'adahu fu'adahu ɗaya ɓangaren kuma zuciya falam ya baka illa suratul lahmi wa dali ba abin da ya ragu sai jini da tsoka da fata da bargo da waye da kashi wannan su ne kawai amma harshe iya da muhimmanci a yanwa harshe fa da shi ake furta kalmar shahada a yau wani yazo yace zai musulunta farko abin da za a ce masa kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shine irin mazaya da Allah ya ba harshe gaba ce mai tsada a jikin mutum yasa malamai suke cewa daga zuciya sai harshe ana fahimta yasa ma'aikin Allah ya ce wanda ya lamunce masu abubuwa guda biyu shi ko manzon Allah ce ya lamunce mata aljanna idan ka lamunce al'aurarka baka kai ta gunda Allah ya haramta hanan ka kiyaye abin da ke tsakanin leɓɓanka harshenka ka kiyaye shi ba zagi ba gulma ba minafinci ba hasada ba ashar ba kaza ba kaza da shari to malam shi kuma ya lamunce maka aljanna to daga harshe iya da kima ya yan uwa mu kula da harsunan mu musamman a wannan zamani wanda zai zauna ya dinga ba da labari alali ko ba shi da wani dalili labarin ba shi da wani sosu mai inganci kuma ka sani aiki kake yi wa kanka domin kana sa mala'ika iya rubuta mashi Allah ya ba mu ikon kiyaye rasulun min alfahasha mu kiyaye harsunan mu daga alfahasha alfasha shi ne abinda mutum zai faɗa da baki wanda yake a shari'a ba ta ba shi dama ba kamar ashar ko basa ko gulma da suna ɗaukan alfasha wani munkar da kuma abin ki da abinda shari'a ta kyamace shi dokar ka faɗe shi da bakinka shari'a ta ce eh ba kyau shari'a ta ce ba ta baka dama ba a matsayin ka na musulmi to ka kiyaye harshen karka furta shi wal kalamul qabih haka nan da mummunan zance ka kiyaye harshenka daga mummunan zance daga cikin mummunan zance akwai giba ana gane ko akwai giba cin naman mutum a zauna a tattauna a dinga gulmar wani baya nan iya cikin mummunan zance domin zunubinsa iya da girma akwai gumma da ma'aiki yake cewa algibatu a shaddu min zina ko ga giban nan mutum bayan a zauna a ta maganarsa a ta sa faifansa a ta surutu a kansa baya nan to manzala ce ya fi zina hadari a gun Allah laifin wannan ya fi na zina ana fahimta to saboda haka mu kiyaye harshenmu daga kalamul qabe mummunar magana mali ci gaba da cewa wa aymanu talaq da rantsarantsi rantsuwar saki haka kawai wallahi tallahi billahi allazi la ana rantsi da Allah haka kawai ana hira ba ita kuma rantsuwa kamawa take yi ba ko ina aka ce ka rantsi ba rantsuwa Allah ya samu ya mana ita a shirya domin ta zama mafita ko ka barantar da kanka daga abin da ake ma zargi a kai shi amma shari'a ba ta san rantsarar shaka dim kalma ɗabi wallahi billahi lazi la ilaha illa hu wannan ba daidai bane ka san rantsuwa kalmomi ne masu tsada ba sa fita har sai da dalili mai ƙarfi ana fahimta sannan ya ci gaba da cewa wanti hari da muslim ka kiyaye harshenka daga kyarar musulmai فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر انتهار كده ka kyare shi kai wannan kafiya na ce kai wannan mutumin kai kaza irin wannan a hantar mutum din to wannan ba daidai bane dan adam iya da kima a gun Allah baka san irin darajar da Allah ya masa abin da yasa haka masa wannan kyarar idan wai dan kudi gare ka ko mulki gare ka Allah zai ya kwacewa ya bashi kuma ka zama to kai ne a karkashin shi bayan da zaka yi so ka dan adam iya da kima yasa Allah ya ce da ka biye mutum kyauta ko sadaka ka bihi da cutarwa kwara kar ka bashi ka faɗa mai kalma mai kyau kamar almajiri ya yi bara kai mana kafiya na ci kafiya na ci gajin to wannan kwara ka ce maka je ka Allah ya baka sa'a ya fi alkhairi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairu min sadaqatin yatba'uha adha ana fahimta mu kiyaye wani zai yi sadaka amma bai da lada kai wannan kafiya na ci wallahi kaga ai kyara ce wannan wulakanci ne wulakanci ne saboda ka mu kiyaye daga irin wannan intiharil muslim a wulakanta musulmi ko a kyarice shi wasabbihi da kuma zagin mutum shine asab sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne haka kawai wani fa bai ji ba bai gani ba ba ku zauna da shi ba hasali ma baka san me kudirinsa ba za ka ke zagin sa musamman a wannan zamanin wani ba labari za a kama ba na wani kawai ka bige da zagin sa to ka san wallahi tallahi a gaban lahi kai aman wannan zagin sai a ɗauki ladanka na sallah ko zaka ko biyayya ga mahaifa ko ɗawainiyar iyali an ɗaula da ana biyansu da shi ya sa ma'aikin Allah ya ce hasararre a gaban Allah a gobar kiyama shine wanda ya ji da sallolinsa ya Allah ya karɓa da azuminsa da sadakarsa da biyayya ga mahaifa da komai na alkhairi sai dai a duniya ba kadai ta haza ya zagi wancan wa wa qazafa haza yayi wa wancan qazafi wa akala mala haza wa safaka dama haza ya ci dukiyar wancan bai biya shi ba ya zubi da jinin wancan to maza da ce fayi uku za haza min hasanati wa haza min hasanati idan wanda ka zaga a lahira ba haƙƙinsa ka zage shi ya ɗauko ladan ka zai biya shi wanda kai ka masa abin nan wannan ka masa ƙazafi ka ce mai ɓarawo ne ai mazinaci ne kuma baka da dalili sai a ɗauko ladan ka na sallah ko azumi ko zaka sai a ɗauko sai biya shi ka ci bashin wancan baka biya ba bai yafe ma ba sai a ɗauko ladan ka na sallah ko azumi ko zaka a biya shi ka zub da jinin wani haka kawai sai a ɗauko ladanka na zakka ko hajji ko azumi ko a biya shi manzana ce hasararre shi ne wanda dukkan alkhairin sai ɗige a biyan bashi kuma daga cikin babban abin da yake jama hasara a lahira shi ne wani harshen kun ga da harshe ake zagi da harshe ake kazafi an gane ko da harshe ake gulma da harshe ake giba haɗaruruwa masu ruguje aikin ƙaƙiya ma harshe iya gaba gaba to ka kiyaye sai malik ke cewa a wasabbihi da zagin mutum har kawai ka zagi mutum shi yasa hatta shugabannin nan da ake zato ko ake zargin suna zalunci wallahi duk da zaluncin da suke kai kuma haramun ne ka zage su idan ka sake a lahira za a yi 50-50 ba ko su bi gaba idan har zaluncin ya tabbata eh sun yi zalunci haka ne to kai ma fa zagin su da kai zalunci ne ba an fahimta wallahi ka zagi shugaba zalunci ne duk zaluncinsa idan an je lahira idan an matse shi an tatse shi zaluncin da yawa al'umma to kai ma fa sai an dawo kan gaba tunda Allah ba zalimi bane idan ka zage shi sai an tatso haƙƙin zagin sa da kai a biya shi so da ka kiyaye da wani harshe idan mutum azzalimi ne iya zaluncinsa shikenan idan ba za ka iya yafi ba baka yi shiru idan an je lahira Allah ya kwata ma haƙƙinka amma idan ka zage shi shi ma fa sai an kwata masa haƙƙin sagunka ana fahimtar wannan ku sai yake cewa ta khawifihi da tsoratar da musun musulmi haka kawai ka tsorata mutum haka kawai ka sashi fargaba ka jefa masa damuwa fi gairi haƙƙin shari'i ba da wani haƙƙi na shari'a ba wai yajibu alaihi hibzu basrihi haka nan wajibi ne kan mukallafi ya kiyaye ganinsa minan nazar ila al-haram kallon haram kallo zuwa ga haram an fahimta kamar qur'ani yana cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafazu furuja min zalika azka lahu a fada mu'minai maza su kiyaye gannan su duk inda qur'ani yake maganar gani ka kiyaye ganin ka to magana ce ta mata kawai a galadiya kamar yadda in kamewa ta zo an ce ku kame ku kame to kamewa a ƙwar'ani tana da ma'ana guda biyu ko kamewa daga matan da ba naka ba ko kamewa daga duke da ba taka ba an kuma an yi maganar ka rutse idon ka kai tsaye harka ce ta mata macen da ta halatta ka ganta ba an fahimta ba muharramar ka bace to Allah sai ce ka rutse idon ka ma'ana ka kawar da ganin ka da kanta ya samu aikin Allah a hadisi yake cewa shi a nazarin ganin farko an baka dama kacce irin bagadadan din nan ka ga mace to wannan an naka ne baka da zunubi to amma ka maimaita gani kuma shine zunubi an gane ko shine wani yake cewa in na farkon yake kauce idan zaba in yi dogon haske fa yi full light ya za Allah ce ya alamu kha'inatul la'ayun kuma duk fi sudur in har kallon farkon ka zarce iyaka to Allah ya san ha'inci kai nan ma zai kama ka da shi an fahimta kun ga yanzu musamman yanzu masu harkoki da jama'a a kasuwa ne ko harkar makaranta jami'o'i ko wani abu ilahi dai Allah ya gafarta mana kawai tunda hatta mu namun ma musulman ma kashi saba'in cikin ɗari tsaricin sau fata yake ballantana kuma wasu wanda ba mu ba wanda ballantana wanda ba musulmi ba namun musulman ma wanda sun san allah sun san manzan allah sun san allah iya da wuta da aljanna sun san da mutuwa da hisabi kashi saba'in ɗinsu cikin ɗari akwai tsarici a tattararsu wata ko gashin ta fita wata ko kirjin ta fita wata ko dantsan hannunta a waje duk gashin kuma ita mace daga zarar ta balaga manzan Allah ke ce la ya ilu an yura mina illa haza wa haza ya ce bai halatta ga komai a jikinta sai tafukan hannunta da fiskanta kawai nan ne kadai ba al'aura a jikin mace ba almar'atu kulluha aura ma a da waje hawa kafaiha idan ka cire tafukan hannunta da kuma fiskanta shi kenan malamai sun ce tafukan hannun ma an ta masa dais din nan to shi mai ta sa mai socks da ta yi wani abu mai attracting din mutane jawo hankalin mutane haka fiska ma an ta sa wannan eyelashes ko mene da da shadow da waye da da barbada kunci da waye ta yi wa fiskar ta wannan ado adon nan ma an ce ta sa ni gabi da rai an fahimta to wannan fa shine abin da shari'a ta ce game da mace yasa na na Fatima aka tambaye ta radiyallahu anha me alkhairi ga ya mace sai ta ce Allah tarar rijal wala yarawna mace kawai katta ga maza kar maza su ganta shine alkhairi kawai amma ba ka da wata dabara katta ganka kar ka ganta duk wani mataki na karya ya dauka amma in dai har za a cakuɗa a ga juna ai magana ta gare yasa in aka ce mace ta fita ko ta yi magana da kai sai da larura kuma akwai limit na wannan larura a'a koyarwa kake za ta ma tambaya a'a ta je siyayya ne gunka a kasuwa da larura a'a ta je asibiti ne da larura duk sai irin wannan guraben amma in dai ba wannan ba ba nan ma kuma an ce kasi ma magana da muryarsu da suke mazajen su shine wala takhadha ana bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad kasi gwalangwaso wajen magana ainihin sai zukatan masu rauni cikin imaninsu sai ta yi rauni amma yanzu matan mu gashi wata ba za ta faɗa wa mijinta lafazi mai kyau ba lafazin da za ta ja hankalinsa ba za ta iya ba amma in za ta hau nafi sai ta dinga maraice murya wa ɗan nafi in za ta sai yalo sai ta maraice murya a mai yalo haka ne amma kai baka isa a maraice ma murya ta jan hankali da yawa daga cikin matan suna da wani to haramun ne ki maraice wa mutum murya a waje ba mijinki ba in za ki wa wani magana to bisa larura yake fidda muryar ki ba kalkala ba ta jawidi ba gunna muryar ki wanda Allah ya miki yake faɗa masa magana tun da larura ce kuma iyaka abin ne wannan nawa nawa kaza kaza dan kudin su ki bashi fakat ba wani jan dogon bayani to su ma wannan dokar tana kansu ana fahimta a kai wata jami'a da muka je to ana sallah dama duk manyan makaranta aka sa akwai gun sallar maza da mata domin lalacewa ta yi matanmu da 'ya'yanmu da kannanmu wallahi mss ƙungiyar ɗalibai musulmi su ne suka sai hijabai ke suka sa abin da maza suke zalla domin in kin zo za ki yi sallar ma to ga hijabi na kisa amma wallahi tallahi wata in ta zo yin sallar nan duk abin da ƙur'ani ya ce haramun ne gani a cikin da siga gani in har za ki yi sallar to karki sallar a wani yanayin ga hijabi kisa in kin sa kuma za ki fito ki bari a cikin masallaci to akwai ran da zama kai jami'ar akwai wanda ake wata da zabuwa da ake ta zuba ruwa a buta na alwala wallahi da muka je akwai wasu yara sun fito wata yarinya ta tsugunna ta ɗau butar wallahi ba za ta yi ba saboda kaya da su a jikinta wallahi tallahi ta tsugunna ta ɗau butar ta je ta yi alwala gefe wallahi ba za ta yi ba wani ya gane ya ce ah ɗauko ma can wani ke ɗauki kai mata can wallahi malam ba za ta iya tsugunnawa ta ɗau buta a gaban mutane ba isa ba to ya'yanmu ne kannanmu ne kuma a jihohinmu a garuruwanmu saboda kawai illoli ne masu yawa shi yasa ku yi haƙuri a galabiya bala'o'in da muke ciki wallahi tallahi mu muke jawa kan an ce fa mace musulma ko da ba matar aure ba ce in dai ta kai shekarun balaga in har ta fito daga gidansu ko gidan mijinta ta bayyana tsiraicinta da gangan Allah ya tsire mata albarka karka ce wai dole sai matar aure in dai yarka ta balaga to hukuncinta a waje da matar aure ɗaya ne yadda aka ce matar aure ta killace ka ta yi wa kowa magana haka aka ce yarka balaga ta in ta yi wa wani magana sai da izininka kuma ya zo gida ya nemi izininka zai nemi auren ta tattauna amma a waje haramun ne in dai mace ta kai shekarun balaga hukuncinta da matar aure a waje ɗaya ne in ta bayyana gahin kanta a waje da gangan Allah ya tsine mata albarka to amma yanzu an su matan domin shedan ya riga ya hure musu kunne wallahi wa an su matan har maman suke nema su fito da hiwaji ba wai zancen hannu ake ba ko da a'a nema ma ake dinkin yanzu ya koma cibiya da tun ana ganin wuyan aure an fafake gaban kirjin da wuya baya a waje wuyan kirji a waje to me ya macen in kakci da wannan kaga ce duk a galabiya muna mu'amala da tsinannu ne a haka ne mana muna mu'amala da tsinannu ne tunda abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne abinda Allah ya faɗa gaskiya ne in dai kin fito da tsaraicinki a waje da gangan Allah ya tsine miki albarka to su ne ba matan mu kuma su suke haifa mana yaya raƙumi ne ba raƙumi wani bawan Allah lokacin manzon Allah ya gaggawan la'antarsa kai wannan rakuma Allah tsire ma kai kaza kaza can ya bata masa rai ne ana tafiya can da aka yi zango aka huta za a tafi sai zai kamo rakuma sai manzon Allah ya aka kamo shi tunda ka tsire mai albarka ka kamo shi ba za mu taba hada tawaga da tsinanin abuwa dabba ce ba to yanzu mata nawa Allah ya tsine wa albarka maza nawa Allah ya tsine wa albarka yasa rayuwar take da wahala akwai waɗanda Allah ya fishi da su a cikin al'umma suna nan dewa dewa kuma dole ka yi mu'amala da su dole ne an gane ko dole ka yi mu'amala da su ko mu'amala da wanda Allah yake fishi da shi kai ma sai fishin ya shafe ka yasa Allah ta'ala ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ta'ala ya tsare ma ya ci gaba da cewa a ka kiyaye ganin gago basurihi minan nazir ila haram wala hillahu an yanzura ila muslim bin nazrati tudi haka nan bai halatta ba ga musulmi ba ya kalli musulmi kallon cutarwa harara ko wani kallon gefen ido na cutarwa bai halatta ba illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranu sai dai idan mutum fasiki ne to shi wannan wajibi ne ma ka kaurace masa kar ka hada gun zama da yi sai da larura kar ya zama abokinka tight kullum kuna tare sai da in wa'azi za ka masa ko za ka nusar da shi an fahimcin nan albayan malik ya cewa ya'ani annahu yajibu alal mukallaf ya zama wajibi kan mukallafi an yumsika lisana ya rike harshe shi wa ya hafazahu kuma ya kiyaye shi an takallumi bima la yahillu an nutqu bihi shar'an cikin furci da abin da bai halatta kai furcin sa shari'ance ba misul kare kamar ƙarya ka kiyaye bakinka daga ƙarya duk kalmar da za ka faɗa ka kiyaye kar ka yi wa ɗan adam ƙarya ballantana ka yi wa Allah ka kiyaye kar ka yi ƙarya ka bari gaskiyar duk abin da ta jawo mashi kenan ka kiyaye ƙarya daga cikin kalamanka wasabab ka kiyaye zagi zagin mutane ka kiyaye harshenka daga zagi walfush ka kiyaye harshenka daga alfasha ka kiyaye harshenka daga alfasha da zage-zage da cin mutunci da abin da ya kama da wannan wal munkar ka kiyaye harshenka daga munkar abubuwan da shari'a ta kyama a furtarsu min alqawli daga cikin maganganu wa qubhihi ko wa qabihihi da kuma da abin da yake mafi muni duka kiyaye wa aymani talaq da rantsaransi wanda ba su da dalili wa intihari akihil muslim haka nan ka kiyaye harshenka daga kyara dan uwanka musulmi wa takawifihi wa ihanatihi da tsoratar da shi da wulakanta shi biduni mujibin shar'iyyin ba tare da wani abu da shari'a ta wajibtar da shi ba duka kiyaye harshenka daga wannan ba zagi ba cin mutunci ba alfasha ba basa ba kaza ba kaza ba kaza kai kokarin kiyaye harshen ka samu salizami daga wannan qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun Allah yake cewa shi Allah madaukakin sarki ya'muru bil adli iya ba mu umarni mu zama masu adalci wannan doka ce daga Allah ka yi adalci a gidanka tsakanin 'ya'yanka tsakanin matanka tsakanin makotanka tsakanin yaranka in shugaba ne tsakanin talakawanka da mabiyanka in magidanci ne tsakanin matanka in ta haura ɗaya ka yi ƙoƙarin yin adalci amma in ɗaya ce kamar fasto wannan shi kenan ya fi ta faɗa kuna shiryawa ba wani abu an gane ku amma an sun kai biyu to wajibi ne ka yi adalci wajen gun zamansu dole ka yi musu adalci wannan ka bata daki biyu da rumfa da falo to wacce masu ka mata wannan an fahimta wannan ka bata abinci shinkafa mara tsinta da makaroni da taliya to wacce ma ka zaka bata wacce ka sai mata tuffa ta 150 to wacce ma ka zaka sai mata wannan shine gun beza guba gurabe da ake dole ai adalci a wannan abinci ciyarwa masauki gun zama an gane ko da tufafi da kula da lafiya wannan dole ka daidaita matanka a wannan dole ne wannan ko da ba a gudu suke a zaune ba waccan tana GRA wannan tana manawaci to dole kan musu wannan in wacce ka samar da janareto a gidanta ba wuta ta kai nan mai gasya karka ce a wannan ai da yara da waya to waya mai da ita haka ai kai ne da can ba haka ɗauko ta ba kamar waccan din haka ɗauko ta wannan gurabin dole ka yi adalci a nan in ba ka yi adalci ba sai Allah ta'ala ya matsa ka alayi ya kwatar mata haƙinka amma soyayya a zuciya wannan Allah ma ya ce ba za mu iya daidaitawa ba yadda kake son wannan ba zai yi son ya zamto ɗaya da wannan ba za ka yi ba an fahimta soyayya a zuciya ba ta daidaituwa ba ka isa ba shi ne Allah ce walan tastaɗi an ta'adilu bai da nisa'i fil muhabba kenan ba ku isa ku daidaita soyayyar ku ga matanku ba amma kar ya zama to kuma ka karkata kan wata kabar wata wannan haramun ne ana fahimta a kiyaye wannan adalci kuma shine aci abu ahmul a mahallinsa wada'u shay'an fi mahallihi ko wada'u shay'un fi mahallihi abu ka ajiye inda ya dace shine adalci ana fahimta to Allah ya umarce mu da adalci inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan kuma Allah ya umarce mu da kyautatawa adalci daban kyautatawa daban wannan abubuwan da na faɗa muku game da mace wanda ta faɗa abun miji iya da mace fiye da ɗaya to waɗancan abubuwan dole yi ko kuna faɗa da waccan dole ka ba ta abinci dole ka ba ta gun kwana dole ka kula da lafiyarta dole ka ba ta sutura ko kuna faɗa da ita an fahimta amma kuma ihsani idan waccan mai namba biyu ta fi kyautata ma akan mai namba ɗaya to a zo gunda kuke so ko ihsani babinsa daban idan waccan kullun bayan ta sauke wajibin da yake kanta naka to tana wasu abubuwa na kyautatawa kamar wata ran baka ai aune ba ka fita kafin ka dawo ka ta ibe kai ka ta wanki ta je ta kula da mahaifiyarka ko ta ce tattaro kayan mahaifiyarka ta wanki ko ta yi wani abu haka na dattawa ta kai wa gyatamarka na ci ko sha da wani abu tana dai kula da ita kaga wani ihsani ne ba dole ce akanta ba dole bane akanta ita kuma wacce ba ta yi ita da duk abin da yake naka ne tana yi amma abin da ya shafi adalci ba na kyautata ba ta yi to ita wannan mai kyautata ma din ya halatta kai mata wata kyauta wanda ba ta cikin wancan abubuwa wanda ba bangaren ciyarwa ko shayarwa ko tufatarwa ko lafiya ba ko gun zama ha akwai ka ɗan yi tafiya kaga wata sarƙa mai kyau za ka iya siyo mata eh a ta sani mana me a ce ɗaya ce da baka wani damar in ta yi magana ka ce a'a ai lokaci kaza ta min kaza ta min kaza ta min kaza ta min kaza wanda ba sa ta ne ba kyautatawa ce ke kuma baki ba kuma qur'ani ya ce hal jazaul ihsani ila ihsan ke ma in kina so ai miki nan gaba ki dau wannan layi ai wannan amso ake ma a faɗa a fili ai ai karatu ne ai karkai wani boyewa wannan yawa wata sarka ce mai kyau gani ka siyo mata wani agogo ne nasu nan mata ka siya mata a wayarta ta tsufa ka kakana da hali ka karba ka sanyo ka canjo mata wata mai kyau gaba ta a to sai ku ake ba dole bane wannan ai baya cikin wajibinka a kanta ita ma abubuwan da ta ma baya cikin wajibinta a kanka baya ci yasa kyautatawa daban kuma sauke wajibi daban ana fahimta yasa yanzu matan mu iya da kyau a karantar da su me wajibi na maza a kansu me kuma kyautatawa ba san wannan babin ba wannan babin ba su san shi ba kwata kwata zaka kyautata wata sai ta je ta dinga faɗa a gidansa ko a gun mahaifanta cewa ka zalunce ta ai yayi wa wancan kaza ba sai a ɗauko abun iya cikin wajibai ko iya cikin kyautatawa idan a cikin kyautatawa ke baka da laifi har a gun Allah baka da laifi amma in wajibi ne to ana ne kai wa laifi an fahimta wajibi ne ku dinga tara matan ku ana karantar da su me ihsani me wajibi akan namiji yayi miki a matsayin ki na matarsa me kuma kyautatawa da zai iya wa wata a cikin matarsa ba zai iya wa wata ba dole ku sanar da su wannan yasa wani auren ba iya mutuwa akan wani ihsanin iya mutuwa zai iya mutuwa domin mun an jahilce hidewa ne ba san shi ba ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa akwai ɗaya daga cikin matansa Safiya bintu Huyayi ko ita dai ko Maimuna ta san manzon Allah iya san wani abinci ta sani ta fuskanci idan ya zo ɗakinta ko ɓangaranta iya buƙatar wani abu to takan yi wannan abun koran da baya gunta sai ta aika masa ɗakin da yake ka gona kyautatawa ce ta san iya buƙatar abin sai ta yi sai ta aika wa mazan Allah inda yake ko da baya tare da ita kun gona iya cikin babin kyautatawa kuma mazan Allah bai hana ta ba bai hane ta ba Allah ya samu da shi a to in jiwa wannan jahilci ne yayi in faɗa muku in dai kana da mata biyu koran da ba bakinta ba ne halal ne halal ne ka je ɗakinta ko ka kirawo ta ɗakinka ku zauna abin da da kaɗai shari'a ta yi magana shine kwana aka yi magana in ka ɗau kwanan wannan ka kaiwa wancan ne ka yi zalunci kuma allah ba zai bari ba sai in ta ta yabe ba amma dan yau ba a bakinki nake ba akwai wata bukata ta tattare da ki zan kirawo ki ya kaza din a abu kaza na je ɗaki kawo mun kayana ko kuma ina da wani abu kaza kaza ko tattaunawa ma babu abun da ya hana ka wannan ba abun da ya hana ka wannan kai wa'ansu ma daga cikin malaman ko da ke ba mu shiru da wannan yau a ai shiru yau wa gara abun nan ana fahimta saboda ka dole ne a san me wajibi ko me kyautatawa iya da kyau a san wannan dan ta malam isan ce wallahi wata magana ma gaisuwa kai wa wadai da hararraka wai me yasa a yau ba a bakin da kake magana kana gaisa da saboda me to waye ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun idan ya tayi sai ya shiga ɗakin kowace matar sun gaisa kuma sai ya zauna me bukatar ki me kaza me kaza su gama ya ji ɗakin waccan su gama ya ji ɗakin waccan to ɗakin da yake in ya je kuma sai ya zauna a can haka yake sallallahu alaihi wasallam kaga da in adalci ne ya fi ko adalci in tausayi ne ya fi ko tausayi amma kowace sai ya shiga ɗakin ta ya zauna wata tana da yara ba maki akwai matsalolin yara akwai jinya akwai wata damuwa ba maki tana so tambaye ka za ta je gidansu ko za ta je wani gu ko wani abu ya dame ta ko shi kenan ba za ki mun magana ba waye ce wannan wannan wannan jahilci ne saboda ka ba ta san wannan ba haramun bane ba ma baya ma cikin laifi ba laifi bane wannan shi dai dan adam namiji yayi adalci kuma adalci kowa ya san adalci ana fahimta wal ihsani wa ita'izil qurba Allah ta'ala ya wajibtar mana mu kyautata mu kusantan mu wajibi ne da aka ce kai adalci wajibi ne ka kyautata wanda ya kyautata ma haka nan ka taimaki na kusa da kai ma wajibi ne har in kana da ikon taimakonsa wa ita izul qurba kaninka ne yayanka ne addarka ce kanwarka ce ummanka ce yar ummanka ce yar babbanka ce kai kuma Allah dan ma haske ya dan baka wani abu a hannunka ka taimake su a malamin ka ne mai jaka sallah a kullun wane ne wane din ka malamin ka ne akwai da kai addini a baya duk wata dama ta same ka ka taimake su ana fahimta shine ita'i zil qurba domin wadanda suna kusa da kai wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi haka nan Allah ta'ala ya hane ku al fahsha duk abinda baki zai furta wanda yake fishi ne zaka jawo kan game da Allah to ka kiyaye wal munkar haka nan munkar abinda shi ta kyama ta kyamace shi ka kiyaye karka aikata wal baghi haka nan zalunci al baghi az-zulmu kenan ka kiyaye daga zalunci karka zalunci kowa sai Allah ya ce ya idu kuma la'allakum tazakkaru Allah yana muku wa'azi dan ku azantu kun ga yayi umarni da abu uku ya hana abu uku yayi umarni da al'adal wal ihsan wa ita'i dhil qurba wani umarni ne adalci kyautatawa taimakon makusanta sannan kuma ya hana abu uku al fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya haramta waɗannan a salasa bi muqabali da salasa uku suna fuskantar guda uku kenan qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyamah daga cikin mutane waɗanda suke samun mummunan masauki mummunan masauki a ranar alkiyama a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine man tarakahu nasu ittika fuhihi ittika fuhihi shine mutanen da suka kyamaci mutum suka bari domin tsoron shirinsa to duk wanda ake taka tsantsan da shi a muna akwai shiruwa na iya zuwa ai akwai wasu daga cikin mutane ko don babu maki in ya ji wani abu kuma zai je adar da shari to duk mutumin da har matsayinsa ya kai haka na muni a gun mutane har ya mutu bai tuba to iya da cikin masu samun mummunan masauki a gaban Allah gobe alkiyama a guji mutum saboda mummunan halinsa a guji mutum saboda tsoron shirinsa tsoron kazafinsa yasa ba hujja ce a in ka gano wani ko kashi kake ka zauna a kansa an gane ko to wannan shine irin su ake nufi da wannan hadisi wanda za su ga wani abu kuma ya su gina abin da ba haka ba akan abin a dinga yada shiri da kazafi to irin waɗannan mutane manzon Allah ya ce Allah ya ce a faɗa musu suna da mummunan masauki ranar alkiyama matuƙa ba su tuwa Allah ya tsare mu rahu muslim na biyu laysa almu'min bi ta'an manzon Allah ke ce duk wanda yake yawan la'anta ba mai imani bane mai imani baya la'anta baya zagi siffar mai imani bai la'anta da kowa bai zagin kowa amma duk wanda kace kun Allah ya Allah ya tsini kai kaza kaza kaza to wannan gaskiyar magana imanin sa bahi da ya ragu kuma bahi da imanin gaba daya walal la'an kai la'an suka laysa almu'min bi la'an suka a dinga sukan mutum halinsa ai wani ba mutumin kirki ai wani mutumin banza ne ai wani bai da alƙawari ai kaza kaza kaza kaza kullum bakinka sukan dan uwanka musulmi dole sai ka bata shi a gaban mutane to manzala ce mai imani baya wannan mai imani baya wannan abinda zai fito fili akwai hadisin imamun nawayi a cikin littafin riyadu salihin an tafi yakin tabuka to sai ka'ab bin malik da yi da wasu mutane guda biyu ba su je ba kuma ba wani uzuri shaidan da ya kawai yaron jayinsa ba su je ba da aka je can filin tabuka kafin a shirya yaƙi ana zaune sai manzo Allah ke cewa ina ka abu kuwa ban ga ka abu ne yana ina kuwa sai wani daga cikin munafikai ko masu raunin imani sai ce habasahu burdau wa nadru ala atfai manzo Allah yana can ai ka san dan gaye ne iya can iya ta wanki da guga iya can iya ta goge kafa ai dan gayu ne ai wannan ne hana shi fitowa ya manzo Allah akwai amr bin ko ma'adh bin jabal akwai ma'adh bin jabal sai ce kazzabta innaka la munafiq ma alimna bihi illa khaira yace manzo Allah wannan mutumin makareci ne kuma iya da alamun munafinci wallahi ba abin da muka sani game da kabuhi alkhairi to wannan shi ake yi ne safar mai imani ko da za a zabarwa wani mutunci kai kokarin karewa haka ake yi amma ba a haɗu da kai ba cewa wani mutunci a zage wannan a bata wannan to kai ma nan gaba kai za a bata ba kai za a zaga haka rayuwa take ai yau in an haɗu an ci mutuncin wani da kai an zage wata wata ranka kai za a haɗu a cewa mutuncin a zage ka saboda ka duk mai yawan suka da tsinuwa da blackmailing na mutum to wala ba mai imani bane mai imani ba halinsa bane wannan sannan wala la'an mai imani baya zagi baya tsinuwa haka nan wala fahish mai imani baya alfasha alfasha a wani bangaren kamar malaman tauhidi sun ce alfasha sana nufin zane ko luwaɗi na kuma malamin fiki wani sai alfaya suna nufin zage ko ashar ko batsa an fahimta wannan shine qur'ani man yazo da kalma alfasha a wani kunya nufin luwadi an gane ko a wanda yake cewa su mutanen annabi lutu alaihi salam su ne suka zo da alfasha an gane ko fahishatan min dunin nisa ko a menene bal antum qaumun tagun ko bal antum qaumun musrifun qur'ani ya kira yin luwadi ma da alfasha kamar yadda kira ya zina ma albasha an gane ku inna hu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila ana fahimta rawahu ko kuma yake cewa walal bazi haka nan mutum musulmi ne ba mai yawan sakin harshe ba ne bazi mai yawan sakin harshe komai yazo ba tattaunawa ba nazari ka furta shi to shi ma ba halin mai imani bane wannan rawahu tirmidhi imam at-tirmidhi ne ya rawaito hadisi sibabul muslim fusuq hadisi ya tabbata cewa zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun fada da shi kuma kafirci ne hadisin ya cikin bukhari da muslim mai namba na hudu kenan la yahillu muslim an yarawa musliman rawa muslim bai halatta ga musulmi ya ɓata ɗan uwansa musulmi ya bakanta shi ko ya munana shi a gaban al'umma baya halatta ga musulmi ya wannan wai jibu alal mukallafi hibzu basrihi wajibi ne mukallafi ya kiyaye ganinsa wa nazirihi da kallonsa an an maharimillah game da abin da Allah ta'ala ya haramta wa ma la yahillu lahu nadhuru shar'an nadruhu shay'an shar'an da kuma abin da shari'a bata baka dama ka kalle shi ba qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala yake faɗa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim a faɗa mu mene maza su runtsi gannan su game da kallon abin da ya haramta game da abin da Allah ya haramta wa yahfazuna furujahum haka nan su kiyaye farjojin su al'aurar su kenan wa qala inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ƙur'ani yake cewa kun ga ji da gani da zuciya duka waɗannan Allah zai tambaya a kansu a ranar alkiyama suratul ahzab wa kala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur Allah ta'ala ya san ido mai ha'incin kallo hakanan ya san abin da kira za su ka boye suratul ghafir wa fil hadisi ya zo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu salasatu a'yunin la ta'kuluha an-nar yawm al-qiyamah wa an su idanuwa guda uku wuta ba za ta kona su ba ranar al-qiyama an gane ko ma'ana kinaya ce masu idanuwan Allah ba zai kona su ba daga cikin waɗannan idanuwa guda uku akwai ainun ghaddat an maharimillah idan da ake rintsi ta bata kana abin da Allah ya haramta daga za ga abin da Allah ya haramta sai kau da kanka duk mutumin da ya tsaye da kansa akan wannan yawa kansa wannan linzami to akwai alkawari daga manzon Allah Allah ba zai masa azabar wuta ba an fahimta sannan wa ainun bakat min khashyatillah da idan da aboye ita kadai ta yi kuka hawaye ya zuba domin tsoron Allah abun da ba kowa sai kai an fahimta amma kuka a gaban jama'a wannan malamai ba su yadda da wannan ba gaskiya sosai ko ba su yadda ba ko kana mun bari ka dinga kuka ko kana jin sallah ka dinga kuka wannan duk bai bai ba an fahimta kuka da yake jawa mutum alkai da kusanci da Allah shine kukan da zaka yi kai kadai kana kebantaccen ku kai kadai ba mai jinka ba mai ganin ka sai Allah to ka tana girman Allah idan ka zubda hawaye to ita ma wannan idaniyar manzon Allah ya ce Allah ba zai kona ta ba wa ainun ba ta taharusu fi sabilillah da idan da ya kwana iya gadi dan Allah iya gadin wani abu na musulunci an fahimta iya gadin wani abu ko iya digadi kan a zo a farwa musulmai ko suna fagen fama suna dawo ko kada a zo a yi wa musulmi ta'addanci ko wani abu na musulunci masallaci ne a gina gina ga ko wani kaya ne aka wani masallaci ku tsaya ku gaje shi ya kwana karwa an samar ya zo sauki to duk wannan idan da ta kwana tana yi wa Allah gaje kayan Allah to ita ma wannan idanuwar manzon Allah ya ce Allah ba zai kona ta ba hadisun sharif hadisi ne mai inganci kama la yajuzu lahu an yu'zi akahu bin nadri haka ne kamar bai halatta mutum ya cutar da dan uwansa musulmi wajen kallo bi nazrin da wani irin kallo da zai masa wala li ghairihi wala bi ghairihi ko wani shi ana fahimta ko kai wa dan uwanka musulmi wani irin kallo da zai cutar da shi illa an yakuna fasika sai da in mutum fasiki ne idan mutum fasiki ne wanda yake bayyana sabon Allah to wannan dan ka masa kallon da zai gane abin da yake baka yadda da shi ba laifi bane ka san kallo iya ba da sakonni da kyau akwai kallon soyayya go samari sun iya shi ko sai zawarawa akwai kallon da zaka yi wa mace to ta gane sako kake kai mata akwai kallo da zaka yi na tsawa ka kalli ɗalibinka ko ɗanka akan wani abu kallo kawai ya idai ba da wannan sakon akwai kallo na reni akwai kallo na girmamawa akwai kallo na kana kyamatar abin da wani yake aikatawa duk ido ne yake bada wannan sakwa to saboda haka a kiyaye da kallon da zaka yi domin ka cutar da uwanka musulmi ko kallo na wulaganci sai da in fasiki ne muhajiran lil kaba'ir wanda yake bayyana kaba'irai yake bayyana saban Allah wa shi walam yaqdir ala uqubatihi kuma baka da iko da ka uqubatar da shi wala ala mau'izati kuma baka da iko kai masa wa'azi aw kan la yaqbalu al mawa'iz la yaqbalu al mawa'iz ko ya kasance baya karbar wa'azi ma fa yajibu hujraluhu to wannan ya zama wajibi ka kaurace masa ka kaurace masa ba kai ma hada zama da shi inda izin a wannan lokacin wa huwa atafu al iman ko kuma atafu al iman haka ne ko wa huwa al wa huwa atafu al iman wannan kuma shine imani mai rauni a ce mutum ba za ka iya masa wa'azi ba ba za ka iya hana shi ba sai dai ka kyamaci abin da zuciya to wannan shine imani mai rauni ana fahimta wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata ga waɗannan waɗanda suke da zalunci eh duk mai zalunci ba a sha'awa abin da yake barkana ka karkata wajensa ba a yi fatamassakumun nar idan kuna karkata ga azalimai ko kuna sha'awar da abin da suke yi to kuma wuta za ta shafe ku wa fil hadisi annahu alaihi salatu wassalam qal hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusahib illa mu'mina kar kai aboki da kowa sai mai imani ya zama to abokarka abokantaka da mutum ya zama to imani da ya hada ku ya sa ma ake so kai aboki da mutumin da yafi ka kokari wajen addini ana gane ko ya fi ka kokari game da addini to haka ake so kai aboki da shi domin za ka karu da shi za ka amfani da shi amma kai aboki da kasalallen mutum da mai ganda da mai rauni to ba ma ke jawo kai maka zama dan uwansa saboda ana aboki da mai kwazo da wanda ka tabbatar ya fi ka kwazo sosai to sai ya fiske ka yi gaba da kai ana fahimta wala ya akul maka illa taqiyun kar ka yadda kowa ya ci abincin ka sai mu tsoron Allah idan mutum ba mai tsoron Allah bane kar ka yadda ka girka abinci ya ci ba daidai bane wanda za ka girka abinci ka bashi ko ga yato ya cin abinci ka tabbatar mai takawa ne tsoron Allah ne ana fahimta rawahu abu dawu fi sunanihi wa kala la yuhibbu rajulun qauman illa hushira ma'ahu mutum ba zai zamto iya kaunar wa'ansu mutane ba sai Allah ya tada su tare a ranar alkiyama in kana son mutum a zuciya akwai yiwuwar Allah zai tada kai da shi gobe alkiyama almar'u ma'a man ahabba yawm alkiyama akwai wani mutum ya zo wajen manzan Allah ce manzan Allah ina son ka wallahi ina son ka kauna ta gaske sai yake ce masu ai almaru ma amma ana bai wal kiyama ka je kaunar da kake mun dade ba mu hada gari yin zama ɗaya da kai ba to a ranar alkiyama Allah zai iya ta da kai da ni domin wannan kaunar ta zaure yasa kauna dan Allah yake yin ta ba dan wani abin duniya ba yasa manzan Allah yake ce alkillahu yawma izin ba'dhum li ba'din aduwwun ila almuttaqin duk wata abota da aka yi a duniya za a tashi a lahira ana gaba da juna sai abotar da aka yi da akan tsoron Allah ita ce abota mai kyau da za ku amfani ta har a lahira ana fahimta saboda haka kaso mutanen kirki son mutanen kirki sai Allah ya tada kai da su a ranar alkiyama amma ba wanda kake so a zuci sai yan ban sai yan ingila ko yan barcelona ko yan spain ko yan faransa yanzu suna da wani gurbi a zuciyarka na ƙaunarsu wannan haɗari ne ko wani mawaki ko wani fajiri a ce kana sonsa har ba ka son wani abu ya same shi har ba ka so a rinjaye shi har ba ka so a yi winin nasa an aka yi winin ɗinsa ka damu wallahi in kai wasa sai Allah ya tada ku ranar kiyama tare an fahimta sai Allah ya tada ku a ranar alkiyama tare da shi la yuhibbu rajulun qauman manzo Allah ce ba mutum da zai kaunaci wa an su mutane kauna ta zuci ka yi farin ciki da farin cikinsa ka damu da damuwarsa shi ne kauna ai ko ba shi ba ne kauna wani iya suna ina son sa to duk abin da ya same shi na farin ciki kamar ni ya samu duk wata damuwarsa kamar ni ta samu wanda shi ne kauna ai to duk wanda tsakaninku da shi da wannan to akwai yiwuwar ranar alƙiyama Allah haka zai ta da ku da shi yanzu wallahi irin abin da na siffanta na akwai wanda suke yan bal wannan kuma arna wanda ba musulmai ba kai an ce akwai wanda in suka yi wani mawaya wani har yanka yake wani ya yanka ragu wani su yi kudi kudi sai sani ya su yanka wai kulab din arna ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan lalacewa har ina wannan lalacewa har ina kana murna da arne dan wani abu yayi yayi wani din wani abu kuma shi wallahi baya san ka ba duk wannan abin da kake wallahi baya san ka tunda Allah ne ya fara ya ce ha'ula'i ko wanda yake cewa ha'antum ha'ula'i ta hibbuna hom wala hibbuna ku ku ga kunan kuna son su amma su ba sa son ku ƙwarai ne ba wannan ba ha antum ula'i tuhibbunahum ga kunan ku kuna son su kuna kaunar su amma Allah ce wala yuhibbunakum su ba sa son ku akwai wanda zai ja da wannan Allah ne ya fada ya faru ko to to eh haka kwarai daga sai ce wannan wannan kwallo an tambaye shi an ce waye waye fi so a duniya yace matarsa da yarsa an ce waye fi tsana a duniya yace musulmai da musulunci sai aka ce ai akwai fans ɗinsa daga cikin musulmai ya ce shi wallahi da ya san iyaye ma iya da magoya bayan musulmai ba zai bar ba kuma ma ka sa rigarsa kana da sunansa a baya don kai jaki ne baka san abin da kake ba wallahi gaskiya ne dabba baka san abin da kake ba imam ahmad dan hanbal in ya ga arne ritse idan sai ki baya kallon sa sai almajiran suka ce akaramuka Allah kallon arne ma ba kyau sai ce mutumin da baya san manzon Allah me zan kalle shi ne kuma me zai bai sha'awa da kalle shi haka imam muhammad hanbali ce mutumin da ya ce baya san manzon Allah baya san qur'ani to me zan kalla a jikinsa me zan gani to wanda mutumin da ya ce baya san duk wanda ya ce baya san musulunci baya san manzon Allah ba duk wanda ya ce baya san musulunci baya san alqur'ani ba to kuma kai kana san sa Allah ya kiyaye to manzon Allah dai ga abin da ya fara in dai kana son mutane to akwai yiwuwar Allah zai tada ku gobe alkiyama tare sai ka shirya da suwa za ku tashi kenan a illahu shirma'un ko rahu tabarani fi as-saghir al-awsat wal kabir imamu tabarani ya fito da hadisin a mu'jamun sa na al-awsat was saghir wal kabir duka ya fito da wannan ya fito da wannan hadisi a cikin waɗannan littafai nasa guda uku Allah ta'ala ya samu dace ina ganin ko mun zo gabar da zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sanya aljanna ce makomar mu da mu da su ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka ka yi gacin al'amarin mu ka kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu da rayuwar mu Allah ta'ala muna roƙonka ka karɓa mana ayyukanmu Allah ta'ala wannan karatu da muke Allah ka sa masa albarka Allah ka sa masa albarka Allah ka sanya masa albarka ya rabbal alamin Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka sa ya zama to sanadiyar tsiron mu a duniya da lahira ya rabbal alamin Allah bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan wanda ya zo wannan maktaba Allah ka mai da kowa gidansa lafiya dukkan bukatun mu da muke da su a gun Allah Allah ya biya mana abin da muke tsoron faruwarsa Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya na'am akwai tambaya ne to
wani ya rubuto tambaya kamar haka ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inda zan yi wanka kafin na fara ina yin aswaki saboda alwalan da ake a cikin wanka ko ya halattin yin hakan wannan shine tambayar da wani iya tambaya game da wanka na janaba cewa iyayen aswaki kafin ya fara wankan domin dogaro da alwala da ake cikin wanka sai ne ke kwaɗayin yin wani aswaki kamar da shari'a ta kwaɗaitar da cewa a dinga aswaki kafin a yi alwala an gane mai hukuncin wannan wannan ba shi da matsala halal ne ba wata matsala game da wannan ba wajibi ba ne iya cikin tahassinat idan ka yi wannan ka ƙara samawa kanka lada da koyi da sunna amma wanda bai yi ba kuma ba laifi ya yi ba an gane ko hatta aswakin ma alulai manzon Allah kai ce laula an ashukka ala ummati la amarta bi sawaki inda kulli wudu ba dan dai kana takura ma wa al'ummata ba da na sa musu dokar duk alulai sun aswaki yasa da bai sa din ba sai waɗanda suke da neman kusanci ga Allah ga manzon Allah suka dora kan suke yi wanda kuma baya yi ba za a ce da mai bi ba saboda kan ka dora kanka wannan tahsinat ne iya cikin abubuwa da suke karawa mutum kusanci da sunna da kuma kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda bai yi ba ba laifi ba wanka su yayi hatta ita kanta alwalar ma alwala a cikin wanka na jama'a ita ma ba dole bane wanda yayi ya kyautata kuma zai iya amfani da alwalar sa ya fito wanda bai yi ba kuma bai yi laifi ba hatta kanta alwalar a cikin wanka ba dole bace an fahimci wannan wallahu a'lam
na biyu ya ce malam ina kallon bidiyo na malamai yadda ake yin wauta to malam idan mutum ya zo wanke gabansa a lokacin wanka sarki kenan an ce so uku mutum zai wanke gabansa zai wanke kamar yadda yake tsarki ne har su uku ko akwai bambanci Allah ya saka da gidan aljanna to shi wanka na shari'a ko wanka na janaba iya ya zo da sigogi da yawa amma babban al'amarin da malamai suka ce shine wanda in wannan biyun sun samu ko uku sun samu wanka yayi ba anyhow na farko niyya ka shiga ban ɗaki da niyyar wannan wanka na shari'a ba kai abu na biyu kuma ka haɗe jikinka da ruwa duk jikinka ya zama to ruwa ya taɓa shi in wannan biyun suka samu wanka yayi amma duk wani abu da za a yi to iya cikin abin da ake cewa ta ɗabiƙu a sunna ɗabbaka sunna cikin irin abin da manzan Allah ya kuma gabata suka yi saboda haka inda dai hadisi ya inganta wajen maimaita wanke hasa uku kai ne kawai amma ba gabbai ba gabbai kowace gaba ka tabbatar ka wanke ta dalku yayi gun ciccudawa da gun kwarorin duka sa hannunka kamar murza ka zamto ko ina ka wanke kai ne aka ce tasalisu ghaslul ra's ana so a wanke kai su uku wannan hadisi ya tabbatar da wannan amma shi din ma ko da mantuwa ka wanke kanka sau daya an dai ka tabbatar ruwa ya shiga ko ina ka tayi ka tafi wankan ka yayi wankan ka yayi so daga wannan akwai akwai akwai siffa ta kamala akwai kuma siffa ta ijza siffa ta kamala shine wannan ka wanke nan ka wanke nan ka wanke kai ka yi alwala duk cikin wankan ka kai wannan shine siffa ta kamal wannan wankan yafi kuma yafi lada an gane ko amma in dai kai umumin jikinka da ruwa kuma da niyyar wankan janaba ka shiga ban daki yayi yayi ba wanda zai ce bai ba amma ka bi wancan tsarin kuma ya fi lada kuma ya fi zama a sunna saboda ka amma inda hadisi ya ce shine kanka ka wanke sau uku gabbai su ne kuma in za ka yi arrahin za ka wanke sau biyu ko sau uku amma wankan da inda ka tabbatar ko ina ka wanke shi magana ta kare wallahu ta'ala ala yi wanka ya zo da sigogi da yawa kamin da na faɗa amma ka ɗau siga ɗaya ko biyu wanda hadisi ya tabbatar da suka yi wannan shi ne abin da ake bukata wallahu ta'ala ala shikenan Allah ya samu dace akwai kamar yadda aka saba yan midiya suna zagaya wajen taimako eh a to dan ba kowa ba za a karba ba a karba yawa a tahi a zagaya a karba kamar yadda aka saba insha Allah wa sako zai ihe su insha Allah a zagaya kamar yadda aka saba a taimaka domin irin gudanar da ayyuka da suke Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi akwai dan uwa ma Salisu ma yana cikin tafiya bai dawo ba da zaman waya da shi iya bukatar addu'o'in mu Allah ta'ala ya sa ya dawo lafiya kuma Allah ya bada nasara wajen tafiyar da akai Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh